الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتشن شابكويغا وطن رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبو دا دريه دا أربعين دبكوي ci gaba da karatu muna tafsiri muna suratun nisa sura ta hudu za mu tashi kan aya ta 94
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تغلوا ولا تغلوا لمن ألقى إليكم السلام مستغفرا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مظالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغارم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا آه، الله سبحانه وتعالى باتن يا بينا hukunci wanda ya kunshi bayanin hukuncin wanda ya yi kisan kai da gangan da ganganci kuma ya bayyana matakai na hukuncin ta fuskar sakayya ga wanda ya aikata haka daga matakin wutar jahannam matakin fishi na Allah subhanahu wa ta'ala matakin eh, tsinuwa matakin kuma tattala masa wata azaba mai girma wannan fito da girman laifin da kuma ƙazantuwar laifin wajen Allah subhanahu wa ta'ala don muminai su kiyaye su ainihin tara hankalinsu wuri guda a tare da Allah subhanahu wa ta'ala don ya nuna tabbatuwar wannan hukunci sai ya kawo shi ma da siga ta labarin abin da ya riga ya faru fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima wannan zamu ga duk al-af'alul madiyya ne wato aikin da ya riga ya wuce ma'ana har ma riga an sa shi cikin wutar bayan an riga an yi fishi da shi bayan an riga an tsine masa wannan littahakkuk domin tabbatar da cewa wannan shine sakamakon da Allah ya tanada ga dukkan wanda ya aika aika irin wannan kamar inda Allah subhanahu wata'ala ya ce ata amurullahi fala tasta'jilu subhanahu wata'ala amma yushrikun al'amarin Allah ya riga ya zo saboda haka ku daina nemo da gaggauto shi Allah yana nufin al'amarinsa a nan shi ne tsayuwar alƙiyama sai ce ya riga ya zo saboda mai tabbatarwa cewa ba makawa kiyama za ta zo ba makawa kiyama za ta tsayu to sai Allah ya kawo maganar a yanayin da yake nuna ta ma riga ta zo ɗin kamar inda ya ce wa tarakna ba'dhum yawma idhin yamuju fi ba'd wa nufikha fi suri fa jama'nahum jama'a amma riga an yi busa cikin ƙaho a siga ta ba da labari domin nuna cewa tabbas za a yi wannan busar ƙaho ne to da haka a nan allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi amfani da wannan salon domin nuna tabbatar da cewa wannan shi ne sakamakon da allah ya tanadar ga dukkan wanda ya aikata wannan aika aikar to ya cancanci wannan sakamakon kamar ma an riga an yi mai an riga an zartar masa ne to kuma Allah subhanahu wata'ala zai iya kubutar da shi wanda ya aikata wannan ta hanyar mai daukan ayyukansa kyawawa a biya wanda ya kashe din bisa ta'addanci bisa laifi kuma Allah zai iya kubutar da shi daga haka in ya zama yana da imani ta fuskar in Allah ya ga dama bisa falalarsa ya kuma biya shi wancan wanda aka kashe din bisa ta'addanci da abin da shi Allah yake da shi na falala shi kuma wannan Allah ya shigar da shi aljanna duk Allah zai iya yin wannan saboda duk da ya ce wa ghadiballahu alaihi wato yayi fishi da shi to amma fishi na shi Allah subhanahu wata'ala kuma rahamarsa tana rinjayarsa kamar yadda ya tabbata min hadisi abi huraira radiyallahu an fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sun yake cewa Allah ya ce inna rahmati galabat ghadabi wa fi lafadin sabaqat ghadabi lalle rahama ta tarin jayi fishi na to duk da Allah ya yi fishi da shi amma saboda yalwar rahamarsa sai kuma iya kubutar da shi daga wannan azaba din amma dai al'asal wannan shine hukunci ne saboda haka ba za ka iya yanke cewa wani dan ya aikata kisan kai bisa zalunci bisa ta'addanci ya ci dukiyar wani bisa zalunci ai Allah zai iya yafe masa bisa rahamarsa a wannan kuskure ne a Allah ba zai yafe masa ba domin haƙƙin wani ne amma kuma a lahira Allah subhanahu wata'ala yana da iko da falalar ya iya yin haka ne to amma shi wannan wanda yake magana a kansa wa ya gaya maka cewa yana daga ciki waɗanda Allah zai iya yin wannan ɗin kuma ganin damar Allah ne subhanahu wa ta'ala an gane da kyau to da haka sai ayat ta zo a wato ainihin wannan siga ɗin ta wa gariba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima da haka Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi sakayya ga dukkan wanda ya cancanci abin da za a masa sakayya da shi wani in ya cancanci alkhairi a masa sakayya ta alkhairi wani in ya cancanci kuma azaba a masa sakayya ta azaba ne gwargwadon wato ainihin laifinsa bisa kuma yadda Allah ya tsara tare da yawan afuwarsa kuma gabayi wannan kuma baya nuna cewar a gwargwadon laifinka kuma gwargwadon abin da za ka fuskanta na azaba ne a'a da allah subhanahu wa ta'ala yana kama dukkan bawa da laifinsa to ai da babu wanda zai sha ba mai kubuta domin kullum cikin laifin kake kullum cikin sabawa allah din subhanahu wa ta'ala kake kamar yadda yake min hadisi abi dhar fi sahih muslim Allah ya ce ya ku bayina ku masu kuskure ne dare da rana ni ina yin gafar zunubai ku nemi gafara ta an gafarta muku to Allah yana yin afuwa tare da al'asal shine kowa a kama shi da gwargwadon mai laifinsa mummunan aikinka to kuma gwargwadon mummunan sakamakon da zaka sani samu amma afuwar Allah kuma takan rinjayi wannan kuma sai Allah ya yafe maka da haka da Allah ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu zalimin sakamakon mummuna shine mummuna irinsa sakamakon mummuna mummuna irinsa wannan ah, haka Allah ya tsara ta fuskar sakamakon da zai yi wa su bayi in sun aikata mummunan abu to a ba su sakamako mummuna irinsa kamar yadda yace man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa wa hum la yuzlamun in kyakkyawa ne kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya rubanya wannan kyakkyawan zuwa goma daga goma ma zuwa 700 daga 700 in zuwa linkin ba linkin to kuma haka yake tsakanin su kansu bayi ma in wani ya maka ba daidai ba ka iya masa ba daidai ba irin ba daidan da ya maka ba ba tare da ƙari ba amma inda za ka yi afuwa kuma afuwa ta haifar da masalaha ya yi da na sani ya yi nadamar abin da ya maka to sai ka yi afuwa ɗin ana amma idan ya zama za ka yi afuwar ka yafe masa kuma wannan yafiyar ta sa ya ƙara ta'addanci ya ƙara togewa to anan ko ba za ka yi masa afuwa ba sai ka rama kai ba ka ɗauki mataki a kai shi ne faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu zalimin to wannan kaga haka yake to amma tare da haka kuma Allah yakan yi afuwa da yawa ga bayi din shi yasa ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer wa ya'fu an kaseer yana yin afuwa ga da yawa daga laifuffukan ku inda baya yin wannan afuwar to ai da ku riga kun gama yaro da zai zama za a tafi akan ka'idar wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha to ai da kun gama yawo to wannan shi ne ainihin rahamarsa tarin da fushinsa to shi ne sai Allah ya biyo baya da bayani wanda ya kunshi kira ga masu imani domin gargaɗa su da jan kunne cewa duk wanda ya bayyana musu musulunci to su karɓe shi a zahiri Eh, in ma ba musulmin ba ne fil haƙiƙa Allah shi ya fi kowa sanin komi wallahu a'lamu bi imanikum Allah shi ne mafi sani game da imaninku ku sai ku yi hukunci da zahiri in ma ya faɗa ne bisa munafuci ya faɗa ne bisa ya kare kansa daga kisa daga a yaƙe shi to Allah ya fi ku sanin menene gaskiyar lamari ku abin da Allah yake nema a wurinku shine ku yi hukunci bisa zahirin da ya bayyana gare ku domin gudun kada ku faɗa wajen gaggawa hakan ya bayi zuwa ga ku kashe wanda yake mai imani na gaskiya to kuma ga bayanin da Allah ya yi ga wanda ya kashe mumini mai imani bisa ganganci ga sakamakonsa to don ku fada cikin wannan hatsarin don ku fada cikin wannan barazanar da Allah ya tarar ta ukuba ta azaba shine ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi ya ku waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam suka yi imani da dukkan abin da yake wajaba a yi imani da shi idza darabtum fi sabilillah idan kuna bisa tafiya fi sabilillah cikin yada tafarkin Allah a ban kasa lil jihadi wal ghazwi domin yin jihadi da kuma yaƙi don ɗaukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala a ban kasa to idan kun samu kanku a irin wannan hali kun fito filin daga don jihadi don yaƙar kafirai wanda suka fito suke yaƙar ku to fatabayyanu ku kai mutuƙa wajen bibiyar abubuwa ta yadda kowane al'amari na kowane mutum zai zanto ya bayyana gare ku ya fito fili kun samu tabbacin cewa lallai wane kafiri ne ba musulmi ba ne kafin ku kai ga yi masa hukunci sai kun samu tabbaci a kai kun samu tabbaci a wane to lallai ya musulunta saboda haka sai ku kame makamanku daga yakarsa kar ku yi gaggawa kar ku yi garaje ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام kuma kada ku ce ga wanda ya isar muku da sallama kada ku ce da shi lasta mu'minan kai ba mai imani ba ne a ka yi wannan sallama ne kawai don ka kare kanka don ka tsare kanka ku ce kai ba mai imani ba ne ƙarshe kawai don ku yaƙe shi a sakamakon kun fito ɗin don yin jihadi don yin yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala ta bi ta guna araba ta bi ta guna arabal hayatid duniya kuna neman kayan wannan rayuwa ta duniya tunda ƙarshe idan kun yaƙi kafirin kun kashe shi kun kashe kafirin da sauran kafirin kun kashe su kaga ƙarshe mai zai biyo ba shine za ku ribaci ganima abin da suke da shi ya zama ya zama ganima gare ku to ya kaga ƙarshe wannan shine abin da zai zanto kun samu kenan to kun kashe wanda yake mai imani na gaskiya kuma ƙarshe kun samu abin duniya a sababin wannan to kaga wannan asara ce shine tabtaguna aradul hayati duniya kuna neman kayan wannan rayuwa na duniya fa inda Allahi maganimu kafira alhali kuma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ga ganimomi nan kafira masu yawa wato ababe da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada muku na lada na sakamako na ainihin abin da ya shafi gidan aljanna sauran abubuwa na alkhairi da kuma maganimar a nan duniya din da Allah ya tanada muku wadda za ku same ta ta hanya a, wadda take babu kuskure a ciki ta hanyar da Allah ya yarda muku ya amince muku bacin kuma sakamako da Allah ya tanada muku na gidan aljanna na yardarsa na samun ganinsa da sauran ababai na ni'imomi masu tarin yawa a dalilin biyayya gare shi to akan me za ku kau da kai ga waɗannan ababe zuwa ga wani abin da yake bai ta kira balle ya karya har hakan ya bayu ku yi gaggawa ku ce a'a kawai ai kokari yake ya kare kansa saboda bai so a ribaci dukiyarsa a matsayin ganima ku kashe shi shi ne fa inda Allah maganimu kafira kazalika kuntum min qablu haka kuma kuka kasance min qablu gabannin haka da ku ba musulmai ba ne Allah ya yi muku ni'ima kuka zanto musulmai da ku ba ku da damar kuma ku bayyana musuluncinku a zahiri kamar yadda shi ma ya musuluntan amma kuma yakan ɓoye musuluncin nasa saboda yana tsakiyar kafirai gudun kada su cutar da shi gudun kada ya fada cikin matsala to kuma da haka kuke ai eh Allah ya ba ku dama kuka samu iko da dama kuke bayyana musuluncin har kukan fito da umarnin Allah da umarnin manzo Allah ku yaƙi kafirai din shine kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum sai Allah yayi muku ni'ima sai Allah yayi baiwa akan ku ya muku kyauta ta ni'ima kuka zanto kun musulunta kuka zanto kuma kun sami iko na kuna bayyana musuluncin ku a zahiri karara fatabayyanu to saboda haka ku kai mutuƙa wajen bibiyar abubuwa ta yadda kowane al'amari sai ya zanto ya bayyana gare ku karara kun gane cewa wane fa a'a musulmi ne wane fa ba musulmi ba ne bisa dalili wanda yake bayyananne inna Allah kana bima ta'maluna khabira domin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata ta fuskar zantowarsa khabiran mai cikakken sani game da dukkan abin da kuke aikatawa kuma zai ba ku cikakken labari akan komi da komi na aikinku wanda ya aikin alkhairi ya ga alkhairi wanda ya ga aiki na shari ya ga shari to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake wannan bayanin cewa ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykumus salama لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا آه يا تبت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي المسند للإمام أحمد بن حنبل من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما yake cewa wasu daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sun fita zuwa ga jihadi sai suka gamu da wasu tawaga daga cikin mushrikai sai wani daga cikin su tawagar ta mushrikai sai ya musu sallama ya ce assalamu alaikum saboda haka sai suke ganin cewa a'a wannan sallama din ya faɗe ta ne domin me domin ya kare kansa ba wai sallama bace take nuna cewa shi ya musulunta ya karɓi musulunci saboda haka sai suka kashe shi a matsayin cewa su suna ganin sun kashe kafiri to shine sai Allah ya saukar da ita wannan aya din cewa wala taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'mina Ah, haka ya zo daga Abdullah ibn Abbas aidan radiyallahu anhuma kamar yadda yake a littafin al-musnad lil imam al-bazzar da al-mu'jam al-kabir li abi al-qasim at-tabarani kuma al-imam al-bukhari ya ambace shi a takeice mu'allaqan a littafinsa sahih al-bukhari cewar wasu daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sun fito zuwa ga jihadi don yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah a ban ƙasa to yayin da suka fito sai suka sami jama'ar kafirai sun tarwatse sai wani mutum ɗaya tare da dukiyarsa mai yawa saboda haka yana ganin su sai ya furta kalimatu shahada sai al-miqdadu ibn amr wanda muka sani da al-miqdad ibn al-aswad sai ya zare takwabansa sai ya kashe shi shi yana ganin cewa ya faɗi a wannan kalimatu shahada din ne domin ya kare kansa ƙarshe sai labari ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce yanzu shin ka kashe shi bayan ya furta kalimatu shahada manzon Allah ya ta maimaita to yanzu ya za da kalimatu shahada idan ta zo maka ranar alkiyama to ƙarshe sai Allah ya saukar da wannan aya ne sai Allah ya saukar da wannan aya ne to kaga a wannan ruwayar ta abdullahi ibn abbas sai ta bayyana cewa wanda abin ya faru a kansa shine wa al-miqdadu ibn amr wacce ruwayar tasa kuma da ta zo fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim wa fi musnad sai ta bayyana cewa jama'atun ne min as-sahaba wasu tawaga ne daga cikin sahabbai har ma a wata ruwaya da ta zo a al-musnad da jami'ut tirmizi da al-mustadrak lil imam abi abdullah al-hakim an-nisaburi sai ta bayyana cewa rajulun ne min bani sulaim wani mutum ne daga cikin kabila ta banu sulaim to kuma haka ya zo daga abdullah ibn umar wanda al'imam abu ja'afarin tabari ya fitar a jamilu bayan an ta'awili ayil qur'an cewar ita wannan ayar ta sauka ne kan muhallim ibn jaffama sakamakon ya kashe amir ibn al'abbat wanda tun a lokacin jahiliya akwai wani abu na kulli na damuwa tsakaninsu da juna to yayin da aka fito yaƙi aka fito jihadi shi muhallim ibn zaffama yana ɓangaren musulmi saboda haka wannan kullum bai bar ransa ba sai ya amfani da wannan damar sai ya kashe shi amir ibn al-abbat ƙarshe labari ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kausasa magana to shine sai Allah ya saukar da ita wannan aya ne karshe kuma ba a ɗauki lokaci ba shi ma sai Allah ya karɓi rayuwarsa aka binne shi sai ƙasa ta ki karɓarsa aka binne shi sai ƙasa ta ki karɓarsa ƙarshe dai sai aka samu wani jikin wani dutse kawai sai aka sa shi a nan to haka ya zo ma daga abdullah ibn abi hadarad kamar yadda yake a littafin al-musnad lil imam ahmad bin hanbal al-muntaka libin al-jarut da kuma kitabu sunan din lil imam abi dawud shi ma ya kawo a kissa mai tsayi amma shi bai ambaci sababin cewa wannan aya ta sauka don wannan din bane bai ambaci mai sababin nuzul ba shi al-imam abu dawud amma nuni akan cewa akan shi wannan din ne muhallim ibn jaffama sannan ya zo kuma daga jabir ibn abdul ansari wanda al-imam ibn abi hatim ya fitar a littafinsa tafsirul qur'an azim cewa ta sauka ne a dalilin mirdasu ibn nahik dalilinsa ita wannan ayat ta sauka an gane da kyau da ma dai wasu bayanai mabambanta juna da suka bu akan cewa saboda kaza ta sauka to waɗannan ruwayoyi gaba ɗaya ruwaya ɗaya ce ta inganta ta tabbata ita ce ruwayar shi abdullahi ibn abbas wadda ta zo fi sahihi bukhari wa fi sahihi muslim ruwayar da ta zo akan cewa batuna na shi al-miqdadu ibn amr bata inganta bai ta ba eh abin da ya inganta shine a matsayin mursal ma'ana ruwaya ce mursala to kaga ita ma ruwaya mursala la yuhtaju biha da haka bai tabbata ba sannan ita ma wacce ruwaya da aka ce rajulun ne min banu sulaim ita ma ruwaya ce ma'alula sannan wannan ruwaya ta Abdullah ibn Umar da aka ce kan shi muhallim ibn Jaffama ne wadda at-Tabari ya fitar ita ma bata inganta ba wacce ma da ahmad ya fita a al-musnad da ibn jaru a al-muntaka ita ma bata inganta ba haka ruwayar al-imam abu dawud din da ya fitar a kitabus sunan duk da shi bai ambaci sababin nuzul ba ita ma ruwa bata inganta ba domin akwai aljahala saboda haka dukkanin ruwayoyin suna da ne suna da ainihin wato ainihin matsala shi yasa al-imam al-bukhari ya ambaci ruwayar a takaice kuma ya kawo ta mu'allaqa wannan nuni zuwa ga mai zuwa ga rauninta ita kissar al-miqdad ne kenan an gane da kyau da haka abin da ya tabbata shine hadisi ibn abbas hadisu ibn abbas radiyallahu anhuma to shine Allah ya saukar da mai ita wannan aya ne domin bayyana cewa abin da ya abku gare su abu ne wanda ya abku bisa kuskure ba daidai ba ne amma batu a na cewar an ma binne shi wato ainihin ƙasa ta ki karɓarsa wannan batun binne mamaci ƙasa ba ta karɓe shi ba wannan ya tabbata shi kamar yadda yake fi sahihi muslim amma da batun cewa a dalilin hakan ne wannan aya ta sauka to shine bai tabbata ba shine bai tabbata ba sannan haka ya zo ma daga حديث أقبة بن مالك كما عندك للتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل ده المستدرك للإمام أبي عبد الله الحاكم النسابوري فنيابما من حديث جندب بن عبد الله البجلي wanda yana littafin al-musnad lil imam abi ya'la da al-mu'jam al-kabir li abi al-qasim at-tabarani kan da ya bayyana cewar ga abin da ya bayu mutum ya bayyana kalimatu shahada ya yi sallama amma tare da haka kuma sahabai sai suka kashe shi to sai wannan aya ta zo duk da su ma isnadodin nasu asanit ne ma'alula to shine Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza darabtum fi sabilillah idza darabtum wannan daga ضرب يضرب ضربا آه، ضرب يضرب ضربا الضارب شيء اسم الفاعل إنسا. المضروب اسم المفعول الضرب كما شيء مصدري دي to shi addarbu yakan zo da fuskoki daban-daban ta fuskar ma'ana ana kawo addarbu wato ana nufin al'irabu kau da kyau kau da kai barin abu kyale shi kamar inda Allah ce a fanadribu an kuma zikira safhan an kuntum qauman musrifin shin yanzu za mu kau da kai mu kyale ku mu bar bayani na bayyana abin da yake na gaskiya na bayyana abin da yake na bata na turo manzanni don su bayyana abin da yake gaskiya da abin da yake ba gaskiya ba an kuntum qauman musrifin don kawai kun kasance ku wasu mutane ne masu wuce iyaka masu bijirewa Allah subhanahu wata'ala kaga addarbu anan ana nufin mai al'irabu akan kawo kuma abdarbu a kawo abdarbu kuma ana nufin almafalu wato misali kamar yadda Allah yake cewa wadaraballahu mafalan ƙaryatan kanat aminatan mutuma'innatan يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون كاغونا المثل كنا كما ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ونكاغا المثل كنا wani lokaci kuma ana kawo abdarbu ana nufin alwasfu wato siffanta maka abu kamar inda Allah ce wa tilkal amfalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa alalimu wadancan misalai ne muna buga su ga mutane ayi nasifuha linnas kamar inda ya ce wa kullan darabna lahu al-amfal wa kullan tabbarna tatbira ai kowane ɗaya daga cikin su waɗannan kafirai waɗanda suka bijire wa Allah subhanahu wa ta'ala mun siffanta maka yadda muka hallakar da shi shi ne wa kullum da rabbuna lahul amsal wa kullum tabbarna ta tadira wani lokaci kuma ana kawo abdarbu wato ainihin a- ana nufin al-ilzam wato lazimta maka abu a ɗaure ka tare da abu ya zanto duk inda kai kana mai kana tare da shi an maka mai da baibayi da shi kamar inda Allah yake bayanin cewa kissar annabi Musa da mutanensa wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid har zuwa fadin sa wa duribat alaihim dhillatu wal maskana wa duribat alaihim dhillatu wal maskana kaga ana ana nufin mai abdarbu al-ilzam wato an lazumta musu kaskanci da talauci da wahala a duk inda suke to wani lokaci kuma ana kawo shi abdarbu wato ana nufin duka bugu imma da hannu ko da bulala sai a ce abdarbu kamar inda Allah ce wa khudh bi yadika dhughfan fadrib bihi wala tahnaf إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أي فضرب به كذا أنا نفهم دوكا كنا da inda ce wadribuhunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil mabadi'i wadribuhun kaga ad-darbu huna ana nufin mai duka amma dukan da yake ba mai fidda rauni ba ba mai fitar da jini ba ba mai illanta ba duka na zartarwa wani lokaci kuma ana kawo ad-darbu wato ainihin ana ana ana nufin wato ainihin sara suka a wajen jihadi ma'ana yin amfani da takobi yin amfani da mashi yin amfani da wuka wajen sare wuyoyin kafirai to shi ma aka ce masa ne ad kamar inda Allah ce idh yuhi rabbuka ila al-mala'ikati أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان kaga addarbu a nan ana nufin ne yin amfani da takobi da mashi to a lokaci kuma ana kawo addarbu wato ana nufin mai bacci kuma saboda an riga an toshe kunnen naka kamar inda Allah ce fa darabna ala adanihim fil kahfi sinina adada kaga fa darabna ala adani ma'ana mun sa musu bacci a cikin kunnuwansu ta yadda muka rufe kunnuwa bacci ya kama su suka ɗauki tsawon shekaru masu adadi a cikin wannan kogo ne to wani lokaci kuma ana kawo abdarbu wato ainihin ana nufin tafiya don kasuwanci eh ne abdaribu an gane ba saboda yana fita ya je nemi kasuwanci inda Allah ce inna rabaka ya alamu annaka taqumu adina har zuwa inda ce wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna kuma yuqatiluna fi sabilillah kaga yadribuna fil ardi me ake nufi kenan kaga yattajiruna fil ardi ay yusafiruna li ajli tijara suna yin tafiya domin me domin ainihin neman kasuwanci don siye da siyarwa to wani lokaci kuma ana kawo shi kansa a addarbu din wato ana nufin kuma wato ainihin tafiya din kowace irin tafiya ma'ana tafiya don kasuwa ko tafiya don wata biyan bukata ko tafiya don yin aiki ko wani abu mai kama da haka to sai a ce masa addarbu kamar inda Allah ce lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban kaga darban da ake nufi ana ana nufin mai tafiya ne to wannan ya shafi kowace irin tafiya to wani lokaci kuma ana kawo ad-darbu ana nufin mai tafiya domin yin yaki shine nan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillah kaga nan tafiya domin yin yaki kenan domin ɗaukaka tafarkin Allah a ban ƙasa shine fatabayyanu wato sai ku yi ƙoƙari ku kai mutuƙa wajen bibiyar al'amura har ku kai matakin da ya zanto kowane al'amari ya bayyana gare ku kun gan shi a bayyana a wurinku cewa lalle wane ya tabbata kafiri ne sai ku yaƙe shi wane kuma ya tabbata musulmi ne sai ku bar shi to shine abin da ake nufi da fatabayyanu fi'il amr ne na tabayyana ya tabayyanu tabayyunan at-tabayyun ala wazan at-tafa'ul anan ana nufin wato ainihin neman bayani kenan eh al-istif'al an gane da kyau domin ku tantance ku gane waye kafiri ya cancanta a yaƙa waye kuma ba kafiri ba har ku tabbatar da cewa wane lalle ya tabbata kafiri ne saboda haka mu yake shi wane kuma a'a musulmi ne shine fa tabayyana shi yasa yazo a qira'a ta al-Imam Hamza da al-Imam al-Kisai da al-Imam Khalaf al-Ashir qira'atan cewa fa tafabbatu ma'ana ku kai mutuka wajen bin diddigi har ya tabbata gare ku cewa wane kafiri ne sai ku yake shi da haka attafabbut da attabayyun duk abu ɗaya ne to daman sun zo wurare uku ne kuma nan muna da guda biyu sai suratul hujurat ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin to can ma fatabayyanu hamza da alkisai da khalaf sun karanta da fatathabbatu damun su uku ne alkur'ani gaba daya ko akwai na hudu to ga wani gangaren ya ce ba gangaren kafa gwani kenan waye gwani ciki fashakku to kaga shine wato ainihin fatabayyanu wannan cewa fatabayyanu yana bayyana cewa yanda ake bi wajen tantance labari ta fuskar inganci ko ta fuskar rashin ingancinsa yanda ake tantance cewa wane mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ne wane yana kiyaye abubuwa ko ba kiyaye abubuwa wannan shine aslul jarh wa ta'dil aslu ilmil jarh wa ta'dil da Allah ya ce anan idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wato abibi abu dan tantance ya yake domin duk wanda ya zo maka da abu ya ce kaza to ai za ka tambaya daga wayan wa kaji daga wajen wane to shi da farko za a kalli ya yake shi mutum ne mai gaskiya ko mara gaskiya wannan da ya baka labari za ka yi kokarin ka san waye mutum ne mai gaskiya ko mara gaskiya to kaga wannan shi ne batu ne na al-isnat wane ya ji ga wane wane ya ji ga wane silsilatu rijal shine al-isnat na gaya maka ka gaya wani da haka da Allah ya bamu labari a suratul tahrim game da matan manzon sallam kan abin da ya faru cewa wa idza asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha karshe sai ta ce da shi man an ba'aka haza qala nabba'ani al-alim al-khabir sai da ta ce waye ya baka wannan labarin sai ce Allah ne ya bani wannan labarin kaga mai al-isnad kenan ma'ana ita ta ji daga gare shi shi kuma ya ji daga mai daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne al-isnat shi yasa kamar yadda ya zo daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma kamar yadda yake a kitabu sunan lil imam abi daud manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi yake cewa tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum ku za ku ji daga gare ni kuma a ji daga gare ku kuma a ji daga wanda ya ji daga gare ku kaga wannan shine mai al-isnat wane ya ji ga wane wane ya ji ga wane wane ya ji ga wane wannan shine al-isnat yanzu babban misali mu kwatanta mu dauki isnari mafi mafi gajarta mu ɗauki a sahihul bukhari kitabul ilm ya kawo hadisin salama shine salamatu ibn al-akawai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce man ya kul alayya ma lam aqulhu falyatabawwa maq'adahu min Allah dukkan wanda ya faɗi abin da ban faɗa ba to ya tanadi wurin zaman su a wuta waye sahabin hadisin salamatu ibn akawai shi ya ji daga daga manzar sallam to idan muka koma waye rawaito hadisin al-imam al-bukhari sai muga al-imam bukhari ya ce haddathana makki bin ibrahim مكي ابن إبراهيم شيخ الإمام البخاري ما لم الإمام البخاري شيكم يتي حدثنا يزيد ابن أبي عبيد يزيد شيكم ما لم ما لم ما لم الإمام البخاري شيكم يزيد يتي شيكم دق سلمة ابن الأكوعي صحابي شيكم سلمة دقوا دق منزال صلى الله عليه وسلم كاغون شيء الإسناد yanzu idan ka tashi sai ka ce to bari mu duba wannan isnadin ya inganta ko ya tabbata manzo Allah ya faɗa ko bai faɗa ba sai mu duba shin al-Imam al-Bukhari ya gamu da Makki ya gamu da shi yayi karatu a wurin sa yayi karatu a wurin sa shin al-Imam al-Bukhari fiqa ne ko ba fiqa ba a'a fiqa ne bal imam ne ma min al-a'imma to shi ma Makki haka fiqa ne makiyu lalle ya tabbata ya yi karatu wajen yazid yazid ya tabbata shi ma ya yi karatu wajen salama to haka ake bi sai a tabbatar da hadisi a ce wannan hadisin ya tabbata da isnadi kaza zuwa ga manzon sallam in ma bai tabbata ba to wannan hanyar ake bi matsalan sai a ce a'a ai shi makiyu malamin al-imam bukhari nan matsalan a mai rauni ne da haka bai kiyaye hadisin ba sai a ce hadisin isnaduhu bai ko kuma a'a yazid yana da matsala bai ji daga salamatu ba ibn al-akawai to da haka isnadin shi ma yana da rauni saboda an samu mai alinqita to haka wannan hanyoyin ake bi wajen tantance hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ka bibiya kuma haka zaka samu shi kansa alqur'ani din shi ma an gane shi ma qur'anin ai shi ma rawaito shi akai da isnadi eh Allah ya ce wa innaka latulaqqal qur'an min ladun hakimin alim kaga me bayanin at-talaqqi kenan kaga manzo Allah ya karbi me ya karbi alqur'ani ta hanyar wa ta hanyar jibril an gane ba ta hanyar jibril shi ya sama ya zamana nazzala bihi ruhal amina duka litakuna min al-mundirin wato Allah ya sassaukar da shi alkur'ani ta hanyar wa ta hanyar ruhi wanda yake amintacce shine jibril alayhi salam wato shi ya ba wa alkur'ani ya isar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine nazala a wannan qira'a bihi ruhul amin waccan kuma nazala bihi ruhul amin an gane da kyau abin nufi jibril ne ya sauka da shi daga Allah zuwa ga manzal islam nazzala bihi ruhal amin amma saukar fa Allah ne ne yayi masa umarni kaga shi ya karbo daga Allah manzo Allah ya karba daga me daga gare shi sannan sahabbai kuma sun karba daga wa daga manzo Allah sun to haka tabi'ai sun karba daga sahabbai haka atba'u tabi'in to haka qur'anin ya zo mana yanzu ba mun ce misali akwai qira'ar fatafabbatu ba ga kira'ar fa ta bayyana duk kuma kira'o'i na tabbatattu zuwa ga manzar islam ta ina aka samu wannan kira ta gani isnadi e lalle wane ya tabbata ya yi karatu ga wane shi wannan wane ya tabbata ya yi karatu ga wane har zuwa ga sahabi har zuwa ga manzan allah sallam to a haka shi ma qur'ani ya tabbata da haka yanzu idan ka karanta cewa fa ta bayyanu za a ce kira'ar waye in ka ce kira'ar wani shi wanan daga ina ya same ta dole daga malaminsa shi ma daga malaminsa ƙarshe a tike zuwa ga sahabi a tike zuwa gawa zuwa ga manzo sallam amma a cikin alkur'ani ina bayanin kira'ar wani ina bayanin cewa wane shi ya karanta da kaza ta hanyar me ta hanyar isnadi ne kamar yadda ake rawaito hadisai din haka shi ma alkur'anin shi ya sama muke da kira'a mai shazza an gane ba saboda ta saba ka'ida daga cikin ka'idoji da ake bi wajen tabbatar da cewa wannan kira'ar mutawatira ce shi ma a hadisi ba an ce akwai alhadisu shazza ai saboda ya saba wata ka'ida daga cikin ka'idoji ya saba wa jama'atun wanda suke fiqat ko ya saba wanda yake liman huwa aula minhu saboda haka wancan sai zama mahafuz shi kuma na sai zama mai sha duk da shi suka ne shi ma amma ya saba adadin jama'a wanda suke sun fi shi yawa kuma su ma fiqat ne to kaga dole zai zama kuskuren ta bangaren su ne ko ya saba wanda ya fi shi karfin hadda ya fi shi kiyayewa to zai zama kuskuren daga wurin sa ne wancan sai zama mahfuz shi kuma na sai zama mai sha to ita ma qira'a sai a ce wannan shadda ce qira'a ne kamar yadda a hadisi ma sai a ce wannan hadisi shadda ne kaga ta hanyar mai ta hanyar isnadi ake bi ake tantancewa nan da Allah ce wala taqulu liman alqa ilaikum salama ta gane nufin me sallama kenan a wannan kira'a din wala taqulu liman alqa ilaikum salama ilaikum salama wannan kaga kira'a ta al-imam nafi' da al-imam ibnu amir shami da al-imam hamza da kuma al-imam abu ja'far da kuma al-imam khalaf guda nawa kenan guda biyar su sun karanta da mai ilaikumus salama ilaikumus salama to kaga anan ya zama kenan kada ku ce ga wanda ya isar muku da aminci ya miƙa wuya yana cewa shi zaman lafiya yake nema ku ce lasta mu'umanan an gane ba kai ba abin amintarwa ba ne wannan kira'atu abi ja'far kenan bi riwayati ibnu wardan رواية ابن وردان عن أبي جعفر لست مؤمنا دقى الأمان كنا كي بأبين أمن تروى بني a kan ku ya- ku karɓi amincin da ya baku ku zauna lafiya da shi an gane ba ƙira'ar kuma ilaikum salama wanda ya jefa muku sallama ce assalamu alaikum kar ku ce lasta mu'minan kai ba mumini bane kawai ka ari yaran mumine ne wajen sallama ka ce assalamu alaikum min iman kenan to kaga wannan kira'o'i na tabbatattu ilaikum salama zaman lafiya kenan wa in jarahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah innahu huwas samiul alim فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين كاجا أبي سوانا كراو إن كان أنا نفهم زمن الله فيها في السلم ما أنا مسلم شي كان وهيجاتك مسلم شي قبادة to sai aka sami kira'o'i wanda suke shazza kuma shi ne dalilin wannan bayanin wala ta kulu liman alqa ilaikumus silma kar ku ce ga wanda ya bayyana muku musulunci cewa kai ba musulmi ba ne aka samu wata kira'a kuma shazza har yanzu wala ta kulu liman alqa ilaikumus salma bi iskanin lam eh kar ku ce ga wanda ya nuna cewa zai zauna lafiya da ku a'a kai ba abin yadda ba ne kaga wannan kira'o'i da an ce musu me shazba saboda ba su cika ka'idodin ba amma kuma kaga suna taimakawa wajen fito da me fito da ma'ana an gane da kyau kamar yadda wani lokaci za a iya amfani da ziyada shazba duk da bata tabbata da fuskar isnadi amma a iya amfani da ita wani lokaci wajen fito da ma'anar wani hadisin kuma da haka kira'a shahada takan zama kira'a tafsiriyya to haka ake bi wajen tantance shi kansa alkur'ani din to su ma hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke dole dai alkur'ani kaga at-talaqi kai kwaikwaya kai daga malamin ka shi malamin ka fa wai koya masa malamin sa kuma dole dai wannan koyar da kai dole dai zai zama daga wata ruwaya cikin ruwayoyi ko warshu ko kalun ko hafsu ko shu'uba wa haluma jaba dole dai to wannan salon da ya koya ma na karatun shi a ina ya koya za ka ce malaminsa to shi malamin nasa ba shi ma malaminsa haka dai har a tike zuwa ga manzo Allah kaga an samu al-isnad kenan to shi ma hadisi din haka yake ashe kaga ba da maulan ka ake zuwa ake ce hadisi kaza bai bai inganta ba ko hadisi kaza ya inganta ba za ka fito ka ce kawai kai baka yarda da hadisi ba a wannan ka rushe musulunci gaba daya domin shi kansa wannan qur'anin ai hadisin ne ya tabbatar maka cewa daga daga- daga manzo Allah ɗin ka shine wanda aka saukar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin dai qur'anin nan dai za mu ga surorin sa gaba daya sun kasu gida nawa gida biyu akwai suwar makkiyya akwai suwar mai madaniyya kuma Allah ya bayyana mana a cikin alqur'anin lalle akwai makkan kuma akwai mai akwai madina din eh inna awwala baitin وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين daga nan samu me batun cewa lalle akwai garin makka to ita ma madina an gane kyau ya kuluna la ira ja'ana ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'adhal walillahi al'izzatu wa li rasulihi wal mu'minin walakinna almunafiqina la ya'lamu to da haka yanzu wannan surar da aka ce mata madaniya mu dauki suratul nisa sura ce mai madaniya to ta yaya muka san cewa madaniya ce eh suratul nisa'i madaniyatun wahaya ina muka samu wannan tun eh ta ina ka san haka cewa wannan sura a madina aka saukar da ita da haka ake kira ta da sura madaniya waccan a makka aka saukar da ita ake ta sura mai makkiya a ta hanyar hadisan ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka rike a qur'ani kadai wannan tafarki ne na bata ba zai taba yiwuwa ba dole sai an hada da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi kuma ilimin hadisi ilmul hadisi zakarun namiji ne da haka ba mai iya shi sai mazaje kamar yadda a az-zuhri a, Muhammad ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhri ya faɗa kamar yadda ad-Darimi ya fitar a muqaddimatu sunan ad-Darimi da dai jama'a من المحدثين إذن سأرام هرمزي المحدث الفاصل لسورانسو to shine a idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu a shi lokacin ma ya tafi to ina gani sai mu tsaya nan wa bihazal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin muna tambaya